الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau talata 20 ga watan zulhijja hijira tana da 443 wanda ya dace da 19 ga watan bakwai miladiya tana da 2022 za mu shiga darasin cikin malikiya a littafin risala na ibn abi zaid al-qirawani ya ce muna cikin babu jami'i sala wa man aiqana bil wudu'i wanda ya tabbatar da alwala wa shakka fil hadasi kuma yake shakku cikin kari to kawai ibtada alwudu'a ya fari sabon alwala saboda a ka'idan malikiya akwai abin da ake cewa ihtiyari duk da dai al-yaqinu la yuzalu bi shakki amma yanzu gashi ya tabbatar da yayi alwalan amma yana shakkun watakila ko ta karye ko wata karye ba kaga ba hanyar da zai busar da wannan shakkun sai ya sake alwala kawai shine ijtihadi to kawai ya sake dama abun uku ne imma mutum yana shakkun yayi alwala ya tabbatar da karin yana shakkun alwala ya je alwala wa'in ma ya tabbatar da alwalan yana shakkun kari yayi alwala wa'in ma ya san yayi alwalan kuma ya san yayi karin amma wanne ya fara kagan alwalan ne sannan kari ba ta in karin ne sai da ya kama ruwa sai ne alwala akwai alwalan to duka ne kowanne ne dole ya sake alwala kafin ya sallah ko ya ibadan da ba a yi sai da alwala wa man zakara min wudu'ihi shay'an wanda ya tuna da wani abu daga alwalan shi mimma huwa faridatun daga abin da yake farilla ne ma'ana ya tuna da wani abin da bai wanda yin wannan abin farilla ne kamar wanke fuska ko wanke hannaye zuwa gwiwan hannu ko shafan kai ko wanke kafa fa in kana bil qurbi to idan a kusa kusa ya tuna a ada zalika ya maimaita wannan abin da ya manta din wa ma yadihi da abin da yake bayan shi misali ya gama rolan kenan sai ya tuna shi bai wanke fuska ba ko kan ya gama ma ya tuna bai wanke fuska ba kaga a kusa kusa ya tuna yanzu ya zo ya wanke fuskan sai ya maimaita abin da yake bayan shi saboda me saboda tartibi wajibi ne ma'a zikiri ko ma'a zikiri wal qudra to yanzu tunda dai ai ya tuna a kusa-kusa kaga ma ƙaraba shai'a yuɗa hukumu tunda a kusa ya tuna kaman ma bai manta ba ne sai ya yi tartibin wa in tafawala zalika amma idan ya yi tsawo ma'ana tsakanin alwalan da tunawan ya yi tsayi to yanzu kaga tartibi ya faɗi tunda ya manta ne a adahu ya maimaita gurin ko kuma mu ce zai wanke gurin faƙar shi kaɗai ba tare da ya maimaita abin da ya wanke na bayan shi ba wa in ta'ammada zalika amma idan ya ganganta wannan din ma'ana da gangan ya bari kaga ya rusa tartibi kenan ibtida wudu a fari sabon alwala in da zalika idan wannan din yayi tsayi wa in kana qad salla bi jami'i zalika amma in fa ya riga yayi sallah a baki ɗayan wannan ko yayi tsayin ko bai tsayin ba in dai bai wanke ba yayi sallah to a ada salatahu abadan ya sake sallan shahar abada saboda yayi sallah da alwalar da bata cika ba wa in zakara misalar marumaba amma idan mutum ya tuna da kwatankwacin kawan kurkure baki wal istinshaqi da shakan ruwa wa masil uznayn da shafan kunnuwa kaga wannan duka ba farilla bane to fa in kana qariban idan a kusa kusa ya tuna fa ala zalika ya aikata wannan din walam yu'id ma ba'dahu ba zai sake abin da yake bayan shi ba misali yana cikin alwala ko yana gama alwala sai ya tuna bai kurkure baki ba ko bai shaki ruwa ba ko bai shafi kunne ba to kowanne dai ya tuna kawai ya aikata shi babu zancen ya maimaita abin da yake bayan shi saboda tartibi tsakanin tsakanin sunnoni mustahabi ne ka ga wanda bar mustahabi ba matsala eh eh haka ne wa in kana qad sallafi jami'i zalika wancan kenan wajen barin farilla din idan ya riga yayi sallah a baki ɗayan wa'annan abu inda ya bari dan ko lokacin yayi tsawo ko bai tsawo ba inda ya riga yayi sallah to a'ada salatahu abadan ya sake sallan shi har abada wa wudu'ahu kuma har alwalan zai sake tunda yayi sallah da alwalan da take naki wa in zakar misalan madmada in ya tuna da kwatankwacin kurkure baki wal istinshaqi da shakan ruwa wasil uznaini da shafan kunnuwa fa in kana qariban idan a kusa ne fa ala zalika aikata wannan din walam yu'id ma ba'dahu ma ba'dahu ba zai sake abin da ya aikata bayan shi ma'ana ba wannan tarkibin wa in taqawala idan ko ya dauki lokaci yayi tsawo sannan ya tuna ashe bai kurkure ba kewa ko bai shaki ruwa ba da sauransu fa'ala zalika ya aikata wannan abin da ya bari din in ya san alwalar tana nan na'am zai yi ne lima yustaqbalu saboda abin da aka fuskanta za a yi na ibada da wannan alwalan amma walam yu'id ma salla ba zai sake abin da ya sallata qabla an yaf'ala zalika kafin ya aikata wannan ba misali yayi alwala yayi sallah bayan yayi sallah sai ya tuna ab ashe shi bai kurkure baki ba to yanzu ya ɗebo ruwa ya kurkure bakin dan ibadan da zai yi nan gaba da wannan alwalan na'am kaga in ba wani ibada da zai da wannan alwalan ma kurkurewan ba lalle ne yi ba Na'am.
shi yasa yace zai yi ne dan abin da zai zo a bayan shi na'am
wa man salla haka ne na'am wa man salla ala mawdi'in tahirin wanda yayi salla a guri mai tsarki min hasirin kaman tabarma wa bi mawdi'in akhar a wani guri daban minhu daga wannan shimfidan najasatun akwai najasa wannan falashi alai ba komai akan shi tabarma ɗaya ce can yaro ya yi fitsari nan kuma lafiya sai ka tsaya nan din kai sallah ga kuma can da ainihin najasa din ba komai sai dai sharadi kar ka motsa abin dan saboda shi duk lokacin da mutum yake kan abu idan ya motsa abin ana ba wa wannan abin hukuncin tufafin jikin shi amma idan bai motsa ba ana ba shi hukuncin shimfiɗa saboda haka yanzu shimfiɗa dan bangare wani bangare da najasa in dai inda gaɓoɓuwanka zai taɓa baka taɓa wannan najisan ba ka gama sallah sai muke sallan ka yayi Na'am.
ko da a ce fa kana sallah sai wani jikanka ko ɗanka haka kuna yana wasa sai ya zo daidai gabanka sai ya yi kashi kai kuma kana sallah kuma gefen ka da gefen kan dama duk ba kyau akan sallah ne gefe da gefen duk ba mai kyau bane to yanzu dai ka san kiman da zaka yi ka gama sallar nan baka taba najasan nan ba shikenan dama ai gurin sallah din inda ya waje ba mutum ya tsarkake shi ne wawa mata masu a gawo ya ce ko ya inda gaɓoɓuwan shi zai taba in dai da gaɓoɓuwan ka yake tabawa din mai tsarki ne shikenan ba matsala aha ya ce walmaridu ko walmaridu mara lahiya idza kana la firashin najisin in ya zama yana kan shimfiɗa mai najasa to fala ba sa ba laifi an yabu suda alaihi tauban tahiran ya shimfiɗa tufafi mai tsarki kasifan mai kauri kamar wata sallaya mai kauri wa yusalli alaihi sallah kai ba dole sai ya tashi ya bar shimfiɗan ba shimfiɗan nashi akwai najasa lokacin sallah ya ammar tsarki an yi alwala to ba dole sai an ɗauke shi an kai shi wani waje a yi sallah a da shi ba a samu shimfiɗa mai tsarki in zai yi sallah sai a shimfiɗa mar in yi sallah sai a naɗe ya ci gaba da kwanciyar shi. Ah, wa salatul maridi sallan mara lahiya in lam yaqdir ala alqiyami idan bai samu ikon yi a tsaye ba so sallah jalisa yi sallah a zaune dama hali hudu ne ko a tsaye ba a jingine ba ko a tsaye a jingine in duk bai samu wannan ba to yi sallah a zaune in qadara ala tarabbu'i idan ya samu ikon zaman tarabbu'i yayi sallah zaman tarabbu'i shine zaman hudu haka wanda zaka ainihin nade kafafuwanka kaga nan ga ɗaya biyu da cinyoyi biyu kaga zaman hudu haka to in mutum zai iya wannan zaman tarabbu'i din yayi sallah wa illa idan ba zai iya wannan zaman ba fa bi qadri taqati yayi gurgudan yadda zai iya na'am wa in lam yaqdir ala sujudi idan bai samu ikon yin sujada a zaunan ba ma to falyumi sai ya nuni bin ruku'i wa sujudi da ruku'un da sujadan tun da dama a tsaye ba zai iya ba sai da ya zauna ai kaga ruku kan imani zai yi don yayi imani ruku in zai iya sujada ya sujada an ba zai iya ba to da ruku'un da sujadan gaba ɗaya yayi imani yayi nuni kenan wa yakunu sujuduhu akhfada min ruku'ihi idan yazo yana sannan sujadan sai ya zamo mafi ƙasa min ruku'ihi daga ruku in ya ruku ya dago sujadan sai ya fi ƙasa fiye da ruku'un tunda ba zai iya kai goshi ƙasa ba na'am wa in lam yaqdir idan hakan ma ya gagar ba zai iya zama ba kwata-kwata to salla ala jambihi al-aymani yayi sallah ta gefen jikin shi na dama ya kwanta ta gefen dama shi ma dai ima'an yana kwanciyar ya rika nuni na'am wa in lam yaqdir idan kwata-kwata ba zai iya ainihin kwanciya ta gefe ba illa ala zahrihi sai dai ya kwanta ta bayan shi rigingine to salla fa ala zalika aikata wannan nan Na'am.
shi dai kaida wala yu'akhiru salati idza kana fi aqlihi bai halatta mutum ya jinkirta sallah ba matukar yana cikin hankalin shi wal yusalliha ya sallaci sallan bi qadri ma yudi gurgudun yadda zai iya kawai gashi nan ba dai da hankalin shi ba eh in lokacin sallah yayi to wajibi yayi sallah gurgudun yadda zai iya na'am yawa abin da ba zai iya ba an yafi amma abin da zai iya dole sai yayi shi yasa zaka ji ma malamai suna rarrabewa wani yanzu haka zai iya tsayuwa amma ba zai iya komai ba sai tsayuwa sai mu ce to yi sallan a tsaye ya yi imai yana tsayen ya yi imai tunda ba zai iya ruku ba ba zai iya sujada ba ma zai iya tsayewa to dole in ya zo ya yi sallah a zaune bai da sallah dole ya tashi a tsaye ya yi sallah wani kuma zai iya tsayuwa zai iya zama amma ba zai iya ruku ba ba zai iya sujada ba za mu ce to in ya in ya tsaya ya yi karatun fatiha ya yi sura sai ya yi imai a tsaye na ruku in ya gama sai ya zauna in ya zauna sannan sai ya yi ima'in sujada ɗin a zaune saboda in ya yi ima'in sujada a tsaye sai mu ce tuwai akwai akhfada min zalika tunda yanzu a tsaye ya yi ima'in a zaune ne ya fi kusa da ƙasa saboda haka dole yi wanda kuma shi matsalarsa shi zai iya komai amma ba zai iya yunkura ba ne shi a zaune ba zai iya yunkura ba sai an ɗaga shi amma an ɗaga shi zai iya tsayawa zai iya ruku'u zai iya sujada zai iya komai sai mu ce wannan raka'a ɗaya ta same shi kamila dole ya yi in ya zo zai sallah sai ya tsaya ya yi karatun fatiha ya yi sura ya yi ruku ya dago ya yi sujada biyu dama matsalar sa yunkuran ne ba zai yawa ba in ya yi sujada biyu sai ya zauna sai ya ci gaba da sallar shi a zauna haka nan dai duk abin da mutum zai iya dole yi abin da ba zai iya ba shi kenan an yafi shine wal yusalli bi qadri ma yuqiqu ya sallace ta gurgudan yadda zai iya wa in lam yaqdir idan mutum bai sami iko alamar silmai a bisa taba ruwa ba libararin biyu saboda ciwon da yake tare da shi auli annahu la yajidu man yunawilu iyahu ko kuma bai samu wanda zai miƙo mar ruwan bane shine matsalarsa ga ruwan yana gani amma ba mai miƙo mar to yanzu abin da zai ce yammama yayi taimama yayi sallah sai a ɗebo war ƙasa a ajiye mar lokacin sallah ya taimama yayi fa in lam yajid man yunawilu turaban idan kuma bai samu mai miƙo mar ƙasan ba ma fa to tayammama bil haidi yayi taimama a jikin garun da yake ila jambi gefen shi in kana tsinan idan garin na yumbu ne au alayhi tsinin ko kuma akwai yumbu da aka lullube garin da shi ma'ana ɗanyar ƙasa ko an yi filastan garin da ɗanyen ƙasa ko dama garin na tubali ne aka yi kaga na ƙasa ne ƙasar da ba dafa ta ba sai ya ce mama a cikin ta ya sallah fa in kana alayhi jissun amma idan akwai suminti a jikin garin au jirun ko akwai farin ƙasa na fenti da aka shafa a jiki to fa fala ya taimama biyi ba zai taimama da shi a wannan halin ba kaga in ya zama har yana kwancan sai ya zama ba halin alwala ba inda zai taimama har lokacin sallah ya wuce to wayancin maganganu hudun sun hau kai shi kenan kamar Imam Malik ma yace la yusalli wala yaqbi sallah ba zai yi ta ba kuma ba zai rama ba ta wuce can Eh, dutsen shi ma abin taimama ne yayi. Allah ka mishi. Eh, kwarai bankul ba, abin da za a yi nakanin shi ba za a yi taimama akai ba sai ma'adin. amma duk abin da ya shafi ainihin fuskan ƙasa ko manƙuli ne za a iya taimama a kai za a iya ɗauko mar babban dutse wanda zai iya taɓa ya taimama ko a ɗebo mar ƙasa a faifai ya yi taimama amma yanzu misali kamar gishiri ba zai kai taimama a kai ba ko kamar kanwa a wani ƙaunin ba zai ba sannan kuma abin ma kuɗi ne kamar farin kuɗi gol ko azurfa shi ko a ma'adin ɗin nashi ne ba za ka yi taimama ai koyo da gara ba kamar yanzu abubuwan da suke kayan kuɗi ne a inda suke za ka iya taimama kamar yanzu irin su kanwa su gishiri ka je inda ake taunan su wanda a gurin suke za ka iya taimako a kan su tunda kuma wani bangare ne na kasa amma an ɗebo su sun zama kuɗi amma kamar kasa ne wannan ko kamar dutse ko an ɗauko shi ma bai zama kuɗi ba za ka iya taimako a kan shi aha billahi tawfiq aha wal musafiru matafi aha ya khudhu al waqtu wanda lokaci ya same shi fi tsinin khabkhabin a cikin ainihin yumbu khabkhabin mai tarabtarar mai tabo kenan ya same shi gurin a kwaɓe kamar an yi ruwan sama ne gurin ya kwaɓe mai yiwa ma akwai tsantsi a gurin da sauransu la ya jidu ainihin yusalli bai samu ina zai sauka ya yi sallah busasshen guri ba to yanzu yadda zai yi falyanzil an dabbatihi lalle ne sauka kan dabbar tashi wa yusalli fihi qa'iman sai ya salla a cikin taban a tsaye ai dama tsayuwa zai iya wani ruku'u da sujada ne zai walar da shi ba to yanzu dole ya sauka in ya sauka sai ya tsaya a cikin taban sai ya yi sallan shi ima in ya gama ya dabban shi sai wanke kafan shi kaga wuce gun aha shine wayumi bi sujudi akfada min ruku'i a tsayen zai yi ima'in sujada da ruku'u amma sujadan sai ya fi kasa fiye da ruku'u tunda ba zai iya ruku'u da sujada ba sai ya ima'i da ainihin sujada din sujada ya zama ƙasa da ruku kaga ruku zai iya in ya yi ruku'u ya dago in ya zo sujada sai ya ƙasa ƙasa sosai fiye da ruku to haka zai yi ainihin sallah to fa in lam yaqdir an yanzila fihi idan ba shi da ikon sauka cikin taban irin gurin nan ne wanda zai iya nutsar da kafan shi ba zai iya cirewa ya ci gaba da tafiya ba inda ya sauka ya sauka kenan to salla ala dabbati salla akan dabba yanzu misali kamar raƙumi za ga an shiga da raƙumi wani guri wanda inda kafa ne ba za ka iya tafiya a gurin ba gurin ya caɓe to in a irin wannan gurin ne sai kai salla akan dabbarka ilal qiblati sai juya dabban zuwa qibla ya salla akan dabban walil musafiri matafi yana da dama an yata nafala ala dabbati ya nafila akan dabbar tashi fi safarihi cikin tafiyan shi haisu ma tawajjaha bi din da ta fuskanta da shi yanzu misali nafila ne zai bayan ya gama sallan farilla ya hau kan dabban shi ko doki ko raƙumi ya yi sallan shi duk inda dabbar ta fuskanta amma wannan in kana safaran tuqsar fihi salatu idan tafiyar ta kai ya, ya kai nisan da za a yi kasarin sallah a ciki wal yutir ala dabbati har wutiri ma zai iya yi akan dabban shi in sha'a in ya so wala yusallil faridata amma ba zai sallan farilla akan dabba ba wa in kana maridan ko da mara lahiya ne ba zai ba zai sallan farilla akan dabba ba illa bil ardi sai a ƙasa ko mara lafiya ne in dai wai yana kan dabba ana tafiya ne lokacin sallah ya dole a kinkime shi a sauke shi ya sallah akan ƙasa illa an yakuna sai dai ya kasance in nazala ko ya saukan ma sallah jalisan zai sallan a zaune ne sannan muka ce to ayin azaunin ne a ƙasan zai iya sujada suka ce a ima an azaunin ma ima izai kaga ba bambanci tsakanin saman da ƙasa mara lafiya ne aka ce a sauke shi sai a ce ayya to ayin sauke shi ma ba zai iya sannan ba sai a zaune muka ce to a zaune amma zai iya sujada sai aka ce ai ai sujada ba mu sai imani sai muka ce to shikenan yanzu nan kam a bar shi akan dabbar tunda da saukan da saman duk ɗaya ne kaga saukan wahala ce aha limarabihi domin rashin lafiyar shi fal yusalli ala dabbati sai ya salla akan dabbar shi ba da an tuka falau bayan an tsayar ma da dabban wa yustaqbala bi alqibla an fuskanci alqibla da dabban sai ya sallan shi akan dabbar wa man ra'a mali imami eh mu tsaya nan to na ga babin ma kusa ko ko ya yawa shine ne ma na gani wa man ra'a wanda ya yi haɓo haka ne? wa marra afa wanda ya yi haɓo aha yawwa wanda ya haɓo ma imami tare da liman yana bin liman haɓo ya zo mara to karaje ya fita faga salar dama ya je wanke jinin sun mabana sannan ya gini malam ya takallan matukar bai magana dama ai hali mai sallah hali uku ne imma shi kadai ko shi liman ko mamu ne yana bin liman sallah sai haɓo ya zo mara to yanzu ya tsaya daidai da hakan ya zo mari ya fita ya je wanke ainihin jinin in ya wanke jinin sannan ya zo sun wa bana sai ya gini a kan ainihin abin da ya bari a sallarsa yawwa in shine limami ma zai fita sallarsa ba ta ɓaci ba in ya je gama wanke jinin ya zo sai ya gina ya zamo ainihin mamu ya bi limamin da ya ci gaba malam ya takallam amma ba sharaɗin matukar bai yi magana ba au yamshi ala najazatin ko kuma bai yi tafiya akan najasa ba hakanan bai ba wa alƙibla baya da ainihin zaɓin shi ba wato yanzu misali mutum ne yake bin liman sai haɓo ya zo mara an yadda ya fita wanke haɓon amma fa akwai abubuwan da suke ɓata sallah abubuwan da suke ɓata sallah ɗin akwai abin da ba za a karɓi uzuri ba akwai abin da za a karɓi uzuri abin da za a karɓi uzuri za a karɓi uzurin shi abin da ba za a karɓi uzurin shi ba za a ba zai bata mar sallah yanzu misali kamar magana da gangan a sallah ba wani uzuri kana fita ma rabiu aka ce wallahi habo ne shikenan kana ce wallahi habo ne dinnan shikenan amma kace shikenan an san sallah kake kana cikin sallah ne ka wanke haka nan kuma tafiyar da kake karkata ka najasa saboda ita najasa in je ainihin mutum yana sane babu wani uzuri tana taba mutum sallah ta rushe haka nan kuma karka ba wa alƙibla baya wannan in ba uzuri inda uzuri ba wa alƙibla baya ba ta ɓace sallah yanzu misali kamar a nan ne kana nan ana sallah ga ruwan a can to ba buƙatar sai ka juyo kana ana haƙo yana zuwa ma sai ka kama kawai ka yi gaba ka je ka wanke ka gani amma an ka wanke yaya in sallah bata kare ba ka juyo ka ga wannan uzuri ne ya juyo da kai yawwa amma ba uzuri ko alƙiblar ka ba wa baya sai mu ce sallah ta rushe eh a to wani ruwan ta baya ce ai akwai uzurin ka juya ɗin amma ga ruwan a gabanka kuma yadda kake sallan buɗaɗɗen guri ne kamar nan ka ga ba uzurin juyawa yawa duk za a lura da wa'annan abubuwan sannan malam ya takallam au yamshi ala anja au yamshi ala najasati matakar bai magana ko yi tafiya akan najasa ba wala yabni ala raka'atin lam tatimma bi sajdataiha sannan idan fa ya je wanke dawo ba zai gini akan raka'ar da bata cika da sujadunta guda biyu ba ana cikin yin sallan ko an yi ruku ko an dago ko an yi sujada daya ko an dago bata ne cikar sujad bata cika ainihin raka'ar cikakkiya ba haɓo ya zo ka fita to yanzu in ka zo wannan raka'ar da ita da wanda baka samu ba daya ba za ka gina akan ta ba yanzu misali an yi raka'a daya an yi na biyu a raka'a na uku an dago a ruku haɓo ya zo ma ka fita kan ka wanke ka dawo liman ya shiga raka'a na hudu ta yanzu wannan raka'a ta ukun bata ba za ka gina akan ta ba kawai yanzu za ka ci gaba da bin liman an yi sallama sai ka ramo wannan raka'ar da ta tsere ma ta raka'a ta uku ko da an yi sujjada daya kafin ayi na biyu ko ayin dai bata cika ba ai raka'a tana cika ne da sujjadan ta biyu cip in an yi sujjada biyu cip liman ya dago to ka samu wannan raka'ar in ko ba samu sujjada biyu cip ba baka samu wannan raka'ar ba za ka lissafa da ita ba wal yuljiha ya zai da yace jefar da ita kawai wala yansarifu lidamin khafifin ko mutum ba zai juya saboda sassaukan jini ba ya zai wal yubtilhu ya tubke shi kawai ya goggoge shi da yan yabi asabihi da yan yatsin shi ya sassaka yan yatsu kan yan yatsin ya goggoge goggoge amma shi ma an ce in har yawan shi ya kai dirhamul bagali in ya wuce sai mu ce sallah ta rushe kamar wanda ya tafi akan najasa ne illa an yasila sai dai idan yana kwarara ne ga jinin kaɗan ne amma yana kwararowa kaga wannan akwai matsala dole ya fita ya je wanke au ya kudura ko kuma yana digowa ne kaga shi ma diga ko kaɗan ne akwai matsala dole ya je wanke amma idan kaman tsatsafowa ne ba kwarara ba ba diga ba wannan zai tuke shi da in yatsan shi wala yabni mutum ba zai gini fi kayin cikin amai ba dan amai ne ya zo ma ake sallah wai sai ka fita kai aman to in ka zo sallah ta baki sai dai ka sake sabuwa ba za ka yi gini dalilin amai ba wala hadasin ko kari kayi raka biyu wai alwalan ya kari ya kaje ka sake alwala an ka zo ba za ka gina akan wannan raka biyun ba ya lalace wa marra wanda ya haƙo ba da salamin imam bayan liman yayi sallama liman ya yi sallama kan kai sai haƙo ya zo kawai sallama ya yi sallama tare da haƙon wani sarrafa sai ya juya kaga sallar shi ta cika kenan wa in ru'afa amma idan ya ban kabla salami kafin liman ya yi sallama an gama sallah tsaf ana cikin tayya kai kai ka rike liman bai yi sallama da wuri ba har jinin ya zo to in sarrafa mutum ya tashi ya juya kar ya yi sallama dan ya yi sallama kan liman ba shi da sallah wani sarrafa ya juya waga salar dama ya je wanke jinin to in ya wanke jinin sun maraja sannan sai ya dawo fajjala sai ya zauna wa sallama sai ya sallama dama ai sallama ce ce sauran ba walin ra'ifi to gashi na yi ya ce walin ra'ifi an yabni ya fi manzilihi shi wanda ya haɓan yana da daman ya gina sallan shi fi manzili a gidan shi ba ma sallama ba ko da sallar ce ba ta ƙare ba kana da daman ka gama a inda ka wanke haɓan iza ya isa amma ba da sharaɗin in ya ɗaya tsammanin an yi dirka baƙi ta salatin imami ba zai samu sauran sallan liman ba kana ji a sibika an yi sallama kan ka gama wanke jinin to ba buƙatan komawa masallaci ka tsaya inda kake in gurin ba zai ma ka koma inda zai yi ka cike sallan ka sai ka tsaya ka cike sallah illa fil jumu'ati sai dai idan haka ne sai dai in a sallan juma'a ne wannan fala ya ni ba zai yi gini ba illa fil jami'i sai a masallacin juma'a saboda ita juma'a ba a yadda ayi a ko ina ba sai a masallaci shi ma kuma in ka duba mutawala zaka ji ya ce shi ma kuma in yazo awwalu jami'in farkon masallaci yanzu misali nan ne masallacin juma'a ka san a malikiya in masallaci bai ciyo ka tsaya sai baka da sallah to saboda haka yanzu in ka lura dama ana yin sallan juma'a a waje ne saboda cikan masallaci to yanzu gashi an yi raka ɗaya haƙo ya zo ma ko an gama raka na biyun ba dai sallama ba haƙo ya zo ma ka fito wanke haƙo to yanzu duk inda ka je ka wanke in ka gama ba zai yiwu ka cike sallar ka a can ba dole sai ka da masallaci kuma masallacin ma an ka zo awwal jami'in kamar yanzu nan ne kowar masallacin mashiga can ne inda ainihin sahun ka yake ko anan ne to in ka shigo kana wucewa wajen sahun za mu duba daga farkon masallacin zuwa tattakin da kai aikin ya kai bata sallah in ya kai sallar ta rushe kana zuwa farkon masallacin inda daga nan masallacin ya fara to anan sai ka tsaya ka shigo masallaci kenan sai ka cike sallah ka in ka tsaya wani waje ba ka da sallah dole ne ka zo masallaci shine fala yabni illa fil jami ba zai gina ba sai a cikin masallaci din waya fisilu qalilan dami mutum zai wanke kankanin jini mina saubi daga tufafi ko min kankantan jini yadda ake so ya taba ka rigar ka ka wanke amma wala tu'adu salatu ba a sake sallar da aka yi illa min kasiri sai dai daga jini mafi sai dai daga jini mai yawa ma'ana jini in ba da yawa wanda har ya wuce dirhamul bagali ba kai sallah da shi ba za ka sake sallah ba na'am wa qalilu kulli najasatin kankanin kowane najasa gairihi in dai ba jini ba kasiruwa da mayaucin shi sawun daidai ne ma'ana in dai najasa ne komin kankantan shi komin yawan shi gaba ɗaya duk ɗaya ne in dai ba jini ba irin su fitsari irin su bayan gari kwatami da sauran dai najasa kowane irin najasa ne da kankanin shi da mayaucin shi duk ɗaya ne ma'ana kowanne ya taɓa dole sai ka wanke wadamul baragisi jinin kanzunzumi kudin cizo laisa alaihi gasulu ba wajibi ne mutum ya wanke ba illa ya tafa shi sai dai yayi muni ya babbata jiki wannan kan mutum ya wanke na'am
sannan shi ma aka ce idan ya biya har a ɗau ya hanya a ɗau akwai mai inda sauran ya sa jikin da sauri ya kai ka tsaya a gurin kai sallah kana da yana wurin